أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلق من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تفكر إلهي نظرت نفس اجعلني بها في دائرة عنايتك ونفعت نفس ترفعني بها إلى سماء لطفك ورعايتك وارفق نور تعصني بها والمنتمين إلي من جور الزائرين ومكر الذاكرين وظلم الظالمين وطغيان البغاة المتربصين وشمات الأعضاء القائمين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa da ku a wannan halka mai karin albarka a wannan zawiya mai tsirren tarihi Allah subhanahu wa ta'ala nake roƙa da ya mana jagoranci kan abin da zamu faɗa da kuma ba mu sadaki a kansa a makon da ya gabata Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu cikin rahamarsa da ikonsa mun fara wannan littafi mai cike da albarka wanda ake kiransa suna ruhul adabi kuma mun yi baiti na ɗaya wanda shehu ibrahim aliyas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa تقول إبراهيم نجل الحاج عبد الإله badnal wahaj ma'ana bawan Allah nan wanda ake kiran da suna Ibrahim wanda yake ɗa ne ga Alhaji Abdullahi shi ne yake so ya fara magana shi ne yake so ya fara magana wanda wannan maganan da yake so ya yi ya sami haskensa ne daga wurin mahaifin nan nasa wanda shi ba Allah ba ne wanda mahaifin nan nasa malami ne ya yi karatu sai ma ya siffanta mana cewa mahaifin nan nawa amfaninsa fa kamar yadda amfanin wata yake ga ɗan adam ne wanda in hasken ya fito sai duhu ya yayi sai shehu ya ci gaba da baiti na biyan zan faru ya ce min ba'ad bismillahi ثم الحمد لله للدول العظيم المجد yace kaka ji ba wai kai nan kaman ko mun fara da bismillah bane a'a ba haka bane bayan bismillah da nayi ne shine na faɗa wancan domin mene yau ya nuna maka cewa shi fa ne bin sunnar manzon Allah ne me yasa manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama yake fada yake cewa dukkanin abin da aka fara shi ba a yi bismillah ba to me yankakken baya ne kai kuma yanzu in ba kai karatu ba ka ce ai shehu ya fara kasidar sa ne cewa ya gode Ibrahimu nan da Alhaji Abdullahi ibn al-Wahhab yace ba haka bane min ba'ad bayan fa nayi bismillah wannan ya nuna maka uslubi ne na zance bayan na riga na yi bismillah to shi ne na faɗa wannan maganar da ta wuce sun malham sannan na yi godiya ga ubangiji na kenan ya ƙara maimaita maka ne karatunmu na baya cewa fa shi yana da ubangiji min ba da bismillahi sun malhamdi lillahi sannan godiya ga Allah ga dauli wannan ubangijin nawa shine ma'abocin baiwa mai bayarwa ya dada ba tare da ya gaji ba wanda nimominsa ga sunan masu tsarin yawa al'azim ya ce ubangijin nan nawa mai girma ne babu wani abu wanda za ka iya kusanta ubangiji na da shi domin wannan ubangijin nawa shine ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma laisa ka mislihi shay' وهو السميع البصير شي الله سبحانه وتعالى باب وانا ابو wanda za a iya kalla a ce yana kama da Allah ko wani abu makamancin sa Allah ya ce ne suka misli shi almaj ma'abokin daukaka ma'abokin daukaka ayi almajdu alulu wannan shine baiti na biyu min da ce ya fara da ita a wannan baitin harfu jari ne to dan waya ce ai ba wurin na hawo bane to mutsallafi ba'ad baya kenan ko bayan an riga an yi bismillah to menene bismillah larabawa kuna cewa a na ta kuna cewa ku larabawa ne da ko larabawa kuna cewa bismillah sai a taƙaita ta shi sai a ce basmala ko kaman la haula wala quwwata sai a ce haukala ko ba ku ce cewa ba ko kaman alhamdulillah sai a ce hamdala ko to menene ma'anar basmala idan ka kalla wannan zaban da shehu yayi zai ƙara tabbatar maka da cewa shehu ya san Allah ko a mafarki shehu bai taɓa tunanin ya kai darajar annabi ba ballantana ya zama Allah me yasa wannan baitin da yake faɗa ya ce bismillahi min ba'di bismillahi bayan na ce da sunan Allah zan fara wannan wane ne Allah shi ne wanda ya halitta yau to da sunan wanda yake mahalicci na ma'abocin falala da baiwa da shi nake fara wannan wannan kasidar tawa bismillah wanda wannan bismillah tana da abubuwa da yawa ta kunsa ko in ka ce bismillahi rahmani rahim in ka kirga harfanta za ka ga harfa ne guda goma sha tara ko ishara zuwa ga wasu sirri sirri da yake cikin alkur'ani mai girma ne ishara zuwa ga neman tsari ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ka daga wayannan mala'iku da suke yin har suke azaba a gidan wuta ko matsara gidan wuta wanda Allah subhanahu wataala yake gaya maka cikin alqur'ani mai girma alaiha tis'ata ashar su mala'ikun da na sa su tsaron gidan wutan ai su goma sha tara ne wa ma ja'alna ashaban nar illa mala'ika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru liyastaqila alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina domin in baka da imani ba za ka iya yarda da wannan ba a ce in an sa mutum a wuta shi zai kone amma kuma mai galin da shi ba zai kone ba Allah ya ce wa yazdana alladhina amanu imana kalla yace wa ma ja'alna iddatahu ba mu sanya adadin wayannan mala'ikun ba illa fitnatan lil ladina kafaru sai dan su zamanto fitina ga wayanda ba su yi imani da ni Allah ba shi ya nuna maka cewa ni ma na yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da dukkanin abin da zai fara yake farawa da bismillah wannan Allahu da ya zo a ci na bismillah shi ne kuke kira da suna lafzul jalala wanda wani shahararren malami yake cewa Allahun nan shine ismullahi al-azam ga dai neman za mu kara rike shi zai kara muku bayani akan ismullahi lawa a in ka ɗauka Allahun nan za ka ƙara kallo an yi idafansa ne zuwa ga ismi nan ko wannan na'au ne ba sai mun ban san murka shiga cikinsa gaba na gaba shine ar-rahman shi wannan ubangijin namu wanda bishiyu kenan ba shi ne wannan mai rahama ɗin nan mai kuma jin kai wanda wannan ar-rahman ɗin yana wazani ne na fa'alanu rahmanu fa'alanu domin ka'ida ta larabci kowace kalma in ka ɗauka tana da ma'auninta ka gani ko katala fa'ala jalasa fa'ala ko to wannan rahman fa'alanu ya zo ne a matsauni ko a ma'auni na fa'alanu me yake nufi cewa shi ne wannan wanda yake kaga fa'alanu fa'ili ne shi ne wanda yake gama rahamarsa ga wanda ya imani da shi ga wanda ma bai imani da shi ba ko mutum ba musulmi ba ne rahamar Allah Allah zai saka masa rahamar ta gane shi a yanzu ba cikin mutane ba akwai wanda ba musulmai bane kuma Allah ya ba su kuɗi a cikin mutane akwai wanda ba musulmai bane Allah ya ba su lafiya a cikin mutane akwai wanda ba musulmai bane ko Allah subhanahu wata'ala ya ba su kwanciyar hankali a nan duniya ko ba haka bane kaga yana walwala ma sai sai ka dauka ma kaman ko ya bi ka ne Allah ya ce rahmar ta ce wannan rahmar Allah subhanahu wata'ala yana da su ko ya kasa su zuwa gida ɗari ne a cikin ɗarin nan sai ɗauko ƙwara ɗaya sai aka raba ta a duniya da wannan rahman ne uwa take kasa bacci in yaron ta yana kuka kai kuma uba sai ga ka mimmi ki saba hakara min shari kake a abin ka lafiya da da wannan rahmar ne in ka dauke ma dabba danta za ta yi ta bin ka duk inda kake so wannan rahmar ce gaba na gaba arrahimu ma'ana mai jin kai wanda jin kan Allah subhanahu wa ta'ala to sai wanda ya bi shi sannan Allah subhanahu wa ta'ala zai ji kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta masa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da wayannan siffofin cewa annabi na ma na ba shi wayannan siffofin nawa bil mu'minina rahufur rahim ko laqad ja'akum rasulun min anfusikum عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم wannan bismillah tana da asraru duk da nan ba wurin faɗan asraru ne sai mu tsallake ko ba ga wani wala eh nan ba wurin asraru ba ne yana da cikin asrar na wurin ilimi ba wurin boye-boye ba ne kar wani ya dauka ma wani abin ne ya kari da suke boyewa a ba haka ba yana da cikin asrar na bismillah da ita Allah subhanahu wa ta'ala yake gudanar da abin da yake za mu shiga cikin Qur'ani haramomi sai su shirya da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa annabi Nuhu alaihi salatu wassalam cewa zan halakar da duniyar nan tilla ka roke ni ba kuma shi roga ba rabbi la tazar ala lardi min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara kuma shi ba Allah ya ce tuna ansa zan halakar da ka je ka fara kera kwale-kwale ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya masa bayan ya gama yin kwalakwalansa ya gama shirya jirgin ruwansa babban jirgin da kwalwanka zai kai ga suranta maka wannan jirgin ruwan ya wuce haka ta kalla jirgin ruwan ya aka ce kowane halitta na Allah subhanahu wa ta'ala a ɗauka mace na mace da namiji a sa a ciki girman zai kai wannan masallacin ya wuce mabruk to duk yadda za ka suranta jirgin ruwan ya wuce haka yanzu in abin zai ruwan da zai halakar da wayannan mutanen ya zo canjan waina wannan kasan da ruwa ne ko da me ake yin girkin wainan da ke sama da ruwa ko fetur da mai ko man da yake girka wainan wuta ko to ta kasan wutan ruwa zai fara filfilo wa fara cannu ko kanan ruwa in ruwan ya fara filfilowa duk gari za a zo a rika kallon abin mamaki Allah ya ce to kai sai ka je ka shirya kwale-kwalen da kama gabanka daga wannan kasan canjan wainan ka san kowane gari aka samu wata kwararra wurin yin waina ko wannan garin babu da babu da abu yawwa to kwararra wanda kowa ya san ta fitacciya ne wurin waina canjanta zai fara filfilo da ruwa kowa zai rika zuwa kallo kai kawai ka je ka fara shiryawa idan ruwan ruwan zai tafiga zai ta filfilowa yana abin nan zai ta filfilowa zai ta filfilowa har kwale-kwalen sa zai daga sama ce annabi na kafin yadda za ka duka wannan jirgin ya ce ka ce bismillah jirgin zai fara tafiya in kana son jirgin ya kara gudu ka ce bismillah jirgin zai kara gudu kana so ya yi dama ka ce bismillah jirgin zai yi dama kana son ya yi hagu ka ce bismillah jirgin zai tsaya in zai yi hagu kai in kana son ya tsaya ka ce bismillah jirgin zai tsaya shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa wa qalar kabu fiha bismillahi majariha wa mursaha wannan bismillah da ita ne annabi Suleiman alayhi salatu wassalam ya ci wannan sarauniyan na garin Saba da yaki ko inni ulkiya ilayya kitabun kari innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'ala alayya wato ne musulmi shi ke wannan bismillah wani malami yake cewa yana da cikin sirrinta in kana karantawa Allah subhanahu wata'ala zai tsare ka daga azaban kabari da kuma azaban gidan wuta muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsare yana daga cikin asrarun bismillah da ita Allah subhanahu wata'ala ya fara littafinsa ce bismillahi rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wanda malamai suke ta kaiwa da komowa wannan bismillah aya ce a fatiha ko ba aya ba aya ce a kowace sura ko ko ba aya ba ce wannan dai magana ne malamai za mu bar masu liman su je su tattauna kayan su wannan wannan bismillah idan ka yi ta to Allah subhanahu wata'ala zai ba da kariya daga cutarwar aljani manzala sallallahu alaihi wa sallama yake cewa satru ma baina a'yunil jinni wa awrat bani adam idza dakhala ahaduhum al-hala hala an yakuna bismillah abin da ke zama shamaki tsakaninmu da idanuwan aljanu idan muka shiga ban daki shine mu ce bismillah kita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyawa al'umma musulmai in za su shiga bayi su ce bismillah rabbana wa lakal hamdu ko a can shiga bayi amma bismillah rabbana wa lakal hamdu ne ko yaya ma Allah sun malam Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wa la khaba'i ga dan wani sai yana dariya ai kai dai ni dai ne wani ya tunanin nake kirkirowa wamma ya zama to muna yi muna musharaka kowa yana ba da input din shi sai karatu ya dadi to dalilin da yasa kina ka ce in zaka shiga bandaki sai ka ce bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khabari addu'a fitowa kuma sai a ce sami allahu liman hamidahu ko na'am baba yana gyara baba na gyara mu gufranaka wannan haka yake Allah ya saka da alheri Allah ya ƙara wa rayuwa albarka Allah ya amfana zuriya. Na'am baba. Allah ya saka da alheri. Kenan Allah ya saka da alheri. Idan mutum zai fito daga bayi sai ya ce gufranaka. Ko? Kamar wa kala sallallahu alaihi wa sallama me yasa yake cewa gufranaka nan? Akwai dalili. dalilin shi ne shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shi cikakken zagiru ne an gani ko manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama cikakken zagiru ne babu wani lokaci da yake yi wanda baya cikin ambatan Allah sai wannan lokacin da ya shiga bayi saboda haka yanzu tun da ya fito shi a wurin shi wannan abin da ya yi na bai samu damar ambatan Allah ba a wasu 'yan lokuta sai ya ce Allah yana neman gafaran ka da mai ban zama zakiri a cikin wannan lokutan ba gufranaka ya rabbi Allah ka gafarta mini an ba ba gaskiya ne insha Allah insha Allah za a faɗa ba insha Allah an yi an yi izini kowa ya rike ne sai Allah ya kare Allah ya tsare wannan bismillah har ila yau Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta kar a ci wani abu wanda aka yanka shi ba tare da an yi bismillah ba wa malakum Allah ta'kulu mimma dhikra Allahi alayhi wa qad fassala lakum ma hurima alayhi cewa dole ne in dai za ka ci abu ko za ka yanka shi a matsayinka na musulmi sai ka ambaci sunan Allah nan wannan sunan Allah nan fa kaga daɗi na musulunci cewa yayi ko wanda ba musulmi ba in zai yanka yace bismillah musulunci yace ki ci ko wanda ba musulmi ba ya kira sunan Allah da kowane irin yare yayyanka musulunci yace ka ci dama abin da ake nema shine a ambaci sunan Allah an gane wannan ko Allah ya ce mana yana daga cikin sirri da asrar na wannan bismillah Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta shi a cikin ibadunmu wanda ya sa shi Ibrahim shi ma da zai fara wannan waƙe nasa ya kawo mana bismillah Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta in za a yi alula sai an yi bismillah ya shar'anta in za a yi wanka sai an yi bismillah za a yi imama sai an yi bismillah za a karanta qur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yadda kawai ka zo ka bara kul wallahu ahad aka ce sai kai bismillah za a karanta hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kai bismillah kai hatta a cin abinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bismillah nan ita ne in kai Allah subhanahu wataala sai ya kwarara wa abincin naka albarka dan hadisin nan da yake gayawa Abdullahi bin Mas'ud ko yake cewa ya gulam sanillah ya kai ɗan ƙaramin yaro za ka ci abinci sanillah ka ambaci sunan Allah ta'ala wa kul biyaminika ka ci da hannun damanka wa kul mimma yalika ka kuma ci gabanka wani hadisi dai ma'ruf kowa ya san wannan shau ibrahim bin yasir radiyallahu ta'ala anhu sai ya matsa gaba na gaba inda yake cewa summa alhamdu sannan yace kuma alhamdulillah min bari bismillah summa alhamdu shau ibrahim sai yace kuma sai nace alhamdulillah me yasa shau ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya fara da cewa alhamdulillah din nan bayan ya yi bismillah saboda abin da basmalan nan ta kunsa ko ko wannan alhamdulillah yin ta kunsa alhamdulillah Allah subhanahu wata'ala ya riga ya sani halittu ba za su iya gode masa ba ba su da wani lafazi da za su iya tsayawa da shi su gode masa to tun da ba su da wani labari sai Allah subhanahu wata'ala ya tawallin zari ya dauki ɗawainiyan haka cewa to ni zan faɗa lafazin da za a iya mini godiya idan aka min godiya da shi shikenan sai na ansa an gani ko yace in aka mai godiya sai ya ansa da shi idan ka ce alhamdulillah ka tattaro dukkanin wani yabo da godiya da za ka iya yi ka faɗa da wannan lafazi na alhamdulillah daga cikin falala ko ko fa'ida na wannan alhamdulillah din tana jawo wa bawa Allah subhanahu wata'ala ya so shi me yasa saboda faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa ahabbul kalami ila Allah arba'un mafi soyuwan kalmomi a wurin Allah kalmomi ne guda hudu na ɗaya subhanallah dan waka yadda harshen ka ya saba da faɗan subhanallah subhanallah subhanallah banda ga wanda kake a cikin sallah a'a banda wannan a'a kai dai ka ware wani lokaci ka rika faɗan subhanallah subhanallah subhanallah ka ware wani lokaci wanda za ka rika cewa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah a ai ma gashi can tun karatun da kai kana yaro a koya maka wannan manzon Allah yake cewa subhanallah walhamdulillah tamla'u ma baina samai wal ard subhanallah tamla'u al mizan ko haka hadisin yanzu subhanallah kace subhanallah yana cika ma'aunanka to kaga da ka zo na ina so ma sai a cika fiye aljanna ka hada su biyu kace subhanallahi walhamdulillah manzon Allah ya ce yana cika ma bainas samai wal ard yana cika tsakanin sama da ƙasa to amma taurin kanmu ba zai bari mu faɗa ba ko yaushe daban daga ga wani ya ware lokaci wanda na sallah ba ya ware wani lokaci ya rika cewa subhanallah subhanallah bayan ya gama wani ya ƙara komawa subhanallahi walhamdulillah subhanallahi walhamdulillah ka dai bar moran kallon tv ko Allah mun tuba Allah ka yafe mana guda biyu kenan yanzu muka samu sai na uku a cikin kalmomi mafi soyuwa a wurin Allah shine wala ilaha illallah la ilaha illallah Allah ka raya mu akan ta Allah ka kashe mu akan la ilaha illallah domin ita ce mafi bikin abin da annabawa suka faɗa manzon Allah da kansa yake faɗa yake cewa abdul ma qultu ana wan nabiyina min qabli la ilaha illallah faɗan ne ba kai ya dame ka cewa wani irin zikiri ne za a rika cewa la ilaha illallah ba a kana sawa a ce muhammad rasulullah wannan sai ya dame ka annabin dai ya faɗa haka afdalu ma qultu ana wan nabiyina min qabli la ilaha illallah wallahu akbar mutum ya rika faɗan allahu akbar allahu akbar allahu akbar haka shi idan kana dan wannan Allah subhanahu wataala zai so ka alhamdulillah ɗaya ne daga cikin ayoyin da Allah subhanahu wataala ya fara fatiha da ita wanda kowa ya karanta wannan cewanka alhamdulillah yana daga cikin abin da yake sabbabawa Allah subhanahu wataala ya gafarta maka zunubai duka wannan ba muna faɗa ne saboda shehu ya kawo a cikin baitin sa kasancewa shehu Allah ya nufa ba kowa ba shi yasa ya kawo shi ma ya na wannan falalar da duk ake samu yayin da aka ce alhamdulillah wasu yau nan da Allah ne ya faɗa wannan abubuwan shi ai ba shi faɗa ko tun da shi ne Allah to amma tun da ba Allah bane bawan Allah ne ba kaga ya faɗa ba shi ma aha dan wana bari na san tsara maka cewanka alhamdulillah yana daga cikin abin da yasa yake sa wa Allah ya buɗa wa mutane kofofin arziki ina kai da kake cewa har yanzu ba kai kuɗi ba to ga sirrin nan kalazamci cewa alhamdulillah alhamdulillah kai kallon ikon Allah kai Allah ne bai yi alkawari cewa in yi maka ni'ima ka ce Allah na gode Allah ya ce wallahi zan kara maka da misali in Allah ya baka naira ɗari sai ka ce Allah na gode Allah alhamdulillah Allah ya ce zan ƙara maka wannan garin su zama su goma shi ne nawa dubu ɗaya sai ka ce Allah alhamdulillah da na samu dubu ɗayan nan Allah ya ce zan ƙara ita ma zan ninka maka naira dubu ɗaya su goma nawa dubu goma is ala zali Allah ya ce da in shakartum la azidannakum shi kuma ka'idarsa baya bada fara ɗaya ka'ida ne na Allah baya bada fara ɗaya man ja'a bil hasanati falahu ashru amsali yake goma nake bayarwa ne sako ne kawai zaka mun na baka kwara da sako ne kawai zaka saba ma Allah Allah yake a baka zunubi kwara da amma in dai aiki kai na lada Allah yake lada goma goma nake bayarwa to haka nan ma in dai maka abun alheri ka gode Allah ya ce sai na lullunta maka ga wani can ya shayi wanda Allah ya bashi ba zai ce ya gode ba kana ƙara mai zama ya'ya hamsin Allah mun tuba Allah ka yafe mana har ila yau ita wannan rahman ita wannan alhamdulillah din sababi ne na Allah subhanahu wata'ala ya saukar muku da rahama na ruwan sama da albarka an gani ko Allah ya ba mu ikon gyarawa har ila yau yana daga cikin fa'ida na wannan alhamdulillah din Allah yana kankara zunubai da ita har ila yau yana daga cikin falala na wannan alhamdulillah din Allah subhanahu wata'ala yana shuka maka wata bishiya a cikin gidan aljanna kafin ma ka yi duba kai dan wana abubuwan da yawa kuma lokaci na kusa kare koma can gefe a bar wannan an gani ko bar wannan abubuwan da yawa ko dai mu dan kasa wani kadan ko na manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhamdulillahi alladhi at'amna wa fatana wa kafana wa awana fa kam mimman la mimman la kafalahu wa la ma'wala Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake kan wannan alhamdulillah din Zala sallallahu alaihi wa sallama yake koya wa mutane cewa in ka zo za ka yi bacci za a kwanta bacci sai ka ce wa Allah subhanahu wa ta'ala ka gode da ya tsayin din rayuwanka ya jinkirta maka rayuwa har ka iya ganin yau din nan yanzu ga ka gama hada hadan ka za ka kwanta ka gode masa shine ya ciyar da kai a wannan ranan ya sha yadda kai ba dubarar ka ba kuma ya kare ta daga kaidi da cutarwar makiya da mahassada wa awana kuma ya baka mafanci yanzu zaka kwanta Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mutane nawa ne ba su da waɗannan abubuwan da aka lissafa sai ga Allah yayi maka ashe ka ƙara gode wa Allah subhanahu wata'ala ga abubuwan da yawa to amma ne haka nan za mu haƙura an gani ko بالدولي ما أبو تبايوا في الله نعم شيني وند زي باكا يكارا مكا ba tare da ya gani ba duk wani wanda zai baka wani abu to akwai yiwuwan wata rana ya gajiya to amma ban da Allah al'azim mai girma shi Allah subhanahu wa ta'ala komai nashi da girma yake yin sa baya yi karami ko halitta kan naka in ka gani kai ne a idan kake gane ka karami amma abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sassanya a jikinka ba kanana ba ne ko mu gwada ne ta kalla fastness na kwakwalwanka da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da ka zama mutum kana son ka tuna sunan shi ba wani wuri za ka danna ba kawai kwakwalwan za ta shi ne kawai ce a Ibrahim ne wannan. Ko? Ka taɓa ganin an ce wani da neman shi ya cika na kwakwalwar shi? Babu, saboda halittar Allah ne da girma yake yin ta. Ko? Idaniyanka. Turawa sun iyakan ƙoƙarinsu su kwaikwaya ko abin da ake kiran da suna lens amma har yau ba su yi na Allah ba ko na Allah da girma yake ko shi ne kawai yake gani da wajen shi amma shi wancan na turawan sai ka dan kara ka yi setin daidai wurin nan da aka dan shata in ba ka wara da ganin ba to wanda ya nuna maka komai na Allah da girman yake saboda mene shi ne girma ne al'azim shi yasa Allah subhanahu wataala sai ya dunkule maka sai ya sa maka a wuri daya sai ya ce wa fi anfusikum yace mun sanya ayoyinmu a cikinku afala tubsiruna shin ba za ku kalla ba ne ku tsara ganin girman nan nawa dan wa kana ka tsara kallon hannunka kai ne kake bada hannu a yanke ma gumba amma da za ka kwana kana kallo kana son ka lokacin da gumban take fitowa ba za ka gani ba ko dari da kai ne muke bada kawo na ba aski da za ka kwana a gaban gilashi ka ce sai ka ga lokacin da gashin ke fitowa ba za ka gani ba me yasa saboda Allah ne yayi kai za ka haifa yaro ka saboda za ka haife shi ba za ka ga lokacin da yake girma ba maman mara ta haife shi ba za ka ga lokacin da yake girma ba sai an ɗauko kayan da a kai ya ma kake mai wa fi anfusikum afala tubsirun almad shi Allah subhanahu wata'ala madaukaki ai al-ulu sha'r dukkanin sha'aninsa masu girma ne idan ka fahimci abin da muka yanzu shin yana ƙara nuna maka alaƙarsa da Allah ta nesa ko ta kusa shi wannan bai taɓa da'awar cewa shi Allah ne da ya taɓa da'awar shi Allah ne zai kawo wayannan abubuwan gwalagwalan nan kuwa ba zai taɓa kawowa ba Allah ya ce mana za mu je baiti na biyu shehu sai ya ce baiti na uku akwai نصيحة مني إلى إخواني فلتمسكوا طريقة تجاني نصيحة ko kowa ya san nasiha ya ce nasiha ta zuwa ga ‘yan uwana fasamsiku ɗarikar tijani ku yi riko da ɗarikar shi ma tijani wannan shi ne fassara shi ma za mu ɗan jijji mu tsatsebe ko ko ka a tsatsebe مجيب روى النصيحة منين النصيحة فضرب الله عليه وسلم يا أمسى من وانا يكي الدين النصيحة شيء الدين المسلم شيء قبائل شيء نصيحة kallon da Allah yake abubuwan gaba za a nan tambaye ka menene da menene addinin musulunci zaka ce al-islamu an tsara Allah ila ila ko ba ka bane to yanzu ya ce san kuma kai hankalin ka wani wurin shekara san ka san addinin musuluncin nan an-nasiha shine nasiha kawai addinu an-nasiha kullu liman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce gawa wa za a mana nasiha haka ce lillahi da Allah ولرسوله da manzansa wala'immatul muslimina da jagororin musulmi wa ammatihim da kuma gama garin mutane wannan hadisin haka ake fassara shi ko Allah ya saka wa iyayen mu da alheri amma ka tsaya ka kara tsayawa ka kalli hadisin sosai akwai wani abu da ya mutu na wurin kar kuma ka rika ce mun ce malaman musulmi kuskure a ba haka muke yi ma'anan haka take amma akwai abin da ya yi a wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce addinu an-nasiha qulna liman qala lillahi wa rasulihi ma'ana anan wurin shine ana yin nasihan ne da ayoyi na alqur'ani da maganganu na Allah kila ina za ka ga Allah wa Allah nasiha ko za ka shi ne na san wani ba Allah nan shi ya kace baban shi in ya gane da zai mai nasiha ne cewa Allah ya sa kace baban to me zaka ma Allah nasiha daga nan kwalwar da zaka yi wani abin da ake nufi da wannan gaban shine ana yin nasiha ne da ayoyi na alkur'ani da maganganu na Allah wani rasuli da manzan Allah ko to amma abin da ake nufi ana yin nasihar ne da hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tun da kai a tunaninka manzan Allah zai abin da ba daidai bane tsakani da Allah zai abin da ba daidai bane halittar da Allah ne ya tsarkake shi yake cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wa'yin yuha baya fadar magana san ransa duk abin da ya so ba shi sa wahayi ne ko ba shi bane wannan sahabin wanda yake rubuta dukkanin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa da manzon Allah ya faɗa ko sai mun sai rubuta da manzon sai su suka ce kai me yasa ko bai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa sai ka rika furtawa akwai abubuwan da manzon Allah yake faɗa ba cikin fushi ba to da ba ko bai bane yake rubutawa sai ka tantance cewa mun mana wannan mutumin bai yi kasa a gwiwa ba sai ya zai ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ka faɗa yana rubutawa amma wasu daga cikin yan uwa sun ce in daina rubutawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce maka ka rubuta dukkanin abin da ya fito daga bakin nan ko a cikin walwala ko a cikin bacin rai babu abin da zai fito baki na sai gaske ishara zuwa ga wa ma yanzu anil hawa in huwa illa wahyu an gane wannan saboda ka sai na zaka je kamar nasiha ko ba ga abin da ya halakar da wani mutum ba kenan ko wanda ake kiransa suna zulkuwaisara ai abin da ya halakar da shi kenan manzala sallallahu alaihi wa sallama ya yi rabu rabo na ganima ya rarraba wayannan tunda yanzu ya suka shigo musulunci sai a ba su misali zami da Najeriya yanzu halin da muke ciki yanzu wayannan tunda yanzu suka shigo musulunci sai a ɗauki naira dubu ɗari ɗari a ba su wayannan kuma dama tunda sun ɗan daɗe a cikin musulunci sai a ɗauki naira dubu talatin talatin a ba su wayannan kuma tunda su ne aka tuma domin da yawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma naira dubu hamsin hamsin misali nake yi sai a ba su sai wannan mutumin sai ya tashi sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin kai adalci mana manzon Allah kai adalci ni ban ga a cikin rabon nan da kake yi akwai adalci ba
Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne zai yi adalci idan ni ban yi adalci ba wane ne zai yi adalci idan ni ban yi adalci ba sai na Umar ya zara ta gominsa ya ce manzon Allah a man izini in tsara wuyan maye kawai manzon Allah ya ta wannan mutumin teku ya kai shi nan mai zuciya ne Allah mun su Allah ka yafe mu sai kama hanya ya kama tafiya shi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutumin da kuke gani ta zuri'ansa ne za a samu wasu mutane ta zuri'ansa shi ne za a samu wasu mutane sufaha'ul ahlal masu wawayen tunani masu karancin shekaru sannan ɗayanku zai raina ibadarsa idan ya yadda suke ibada zai raina azuminsa idan ya yadda suke azumi manzon Allah ya ce ya ƙra'unar alƙur'ana za ka kuma suna karanta alƙur'ani rau rau rau rau rau rau rau manzon Allah ya ce wala yujawizu hanajirahu Qur'anin da suke karantawa a harshe ne kawai ko makogaro nan bai kawo ba saboda sanin Qur'ani kawai a baki ne ba san Allah ba manzon Allah ya ce yamraquna min ad-din kama yamraqu as-sahma min ar-ramim kama yamraqu as-sahmu min ar-ramim suna tare daga musulunci kamar yadda kibiya take fita daga cikin bakanta yace daga tsatsan shi ne za a sama daga tsatsan daga tsatsan shi wannan mutum da su me yasa wai shi yana ganin sai manzon Allah da siha ya ce kai adalci abin da ya halakar da shi ne so da haka ne ake nufi da nasiha lillahi wa rasulihi shine kai nasihan da zance na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai mu matsa gaba na gaba ko wala immatul muslimina to ga jagororin musulmai su jagorori na musulmai su in sun yi abin da ba daidai ba za a musu nasiha domin su ba ma'asubai ba ne za a same su in mai sarauta ne a girmama shi a mutunta shi a kebe ba ka zo za su yi ka masallaci kana wura ho ho shugaban kasa Allah ya kwa a ba wanda ya ce mata haka ka nema audience ko appointment ake cewa ko na kana son ka gana da wannan shugaban daga kai sai Allah sai shi ka masa abin ka masa nasihan da ya kawo ka a'a ranka ya dade ka zani kuma ka mutunta shi tunda Allah ma da ya tura annabi Musa wurin Fir'auna ya ce ma annabi Musa ka mutunta shi fa qula lahu qawlan layyinan ba za ka zo wurin mai martaba ba ka fara cewa kai dama a cikin ta'addari an baka jagoranci baka gaji babanka ba akwai mutuntawa nan ba mutuntawa saboda haka ana bukatar in ka zo wurin yan labai ka mutunta shi a matsayin shi na yan labai ranka ya daɗe a ina ta nema na gana da kai saboda akwai wasu abubuwa masu muhimmanci da nake son mu tattauna Allah bai bani dama ba sai yanzu wannan damar ma da ka bani ina godiya Allah ya ƙara daraja da ɗaukaka wannan bai martaba zai zama shi ba shi akwai wasu abubuwa da na yi mulahaza a cikin yanayin yadda ake gudanar da jagoranci da za a gyara wannan masarautar har a turo da sai an ji labari wannan mai martaba ya zai yanzu zai kara gyarawa ya yi ahan ranka ya daɗe mai ahan mene ne ya ce ai wannan abin da ya faru da ta tsoma baki ranka ya daɗe wannan maganar ta ƙare mutanenka za su ƙara ƙaunarka za su ƙara sanka za su ƙara mutunta za su ƙara darajarta ka to amma ka fahimci hakan sai kuma shekan da ya zo kawai ya mantar da kai ya ga ce kwarai kwarai kuwa kwarai kwarai ce to dai ta roƙon Allah ya bada dama da ni da kai suna tattafe wannan abu yanzu misali kamar wannan matsalar da ake fama nan nan garin da matsalar wuta tsawon kwana arba'in da wani abu ya masu zo to Allah ya tsare yanda za a samu wani mai hikima ya je ya samu mai martaba ya girmama shi ya mutunta shi ya ce mu mai martaba kana sa baki cikin wannan matsalar da ta zama tarihi domin da ofishin neman da shugaban neman duka suna ƙarƙashin masarautar ka kuma kai ne ubansu saboda haka ƴaƴanka ne ba yadda za a yi kuma uba ya kirawo ɗan shi ɗan ne ke sauraron magana ranka yake mun san wayannan mutanen suna buƙatar kuɗi amma cikin farala da ni'ima da rahma da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka abin da suke bukata ba komai bane cikin arzikin da Allah ya maka shi kai shi ya bari ai ya sani cikin kwalla da rahma da Allah ya masa ba komai bane wannan to amma dukkanin mu sai kowa ya kama hannu sai aka bar wayancan da wayancan su yi haka su yi haka sai ai haka ko amma yana tabbatar muku da za a samu wani mai hikima ya je ya gaishe da yin larai ya mutunta mai martaba ya nuna masa cewa ga halin da talakawansa suke ciki ya sa baki da Allah a ƙara ba shi haƙuri cewa an yi kuskure na rashin jawo ka cikin maganar tsamcin tun farko kuma ɗan adam dama mai laifi ne kuskure ne dama amma kuma mafi alherin mutane shine wanda in yayi kuskure sai ya magafara dan kai dade muna roƙon a yafe mana wannan kuskuren shi kenan matsalar nan ba ta kare ku gwada ku gwada ku kallon ikon Allah a yau ba gobe ba a yau in ne martaba ya yi sa baki ya ce wannan shugaban a canza masa shi baya son a masarautar ba a canza shi a yau ku ba wai sai gobe a yau to amma ku din kun kasa zuwa ku samu mai martaba ku ba shi girman da Allah subhanahu wataala ya ba shi a matsayinsa na uban kasa sai wasu na ganin cewa a ai ma ba zai iya ba wasu na ganin a'a kaza kaza ba gaskiya ba ne sarauta ba mulki siffa ce ta Allah yake bayarwa baka gani ma qul allahumma malikal mulki til mulka ai da ba ta wasi kenan wallahi in yace yau din nan wannan shugaban ne ban yazo ba wai ma shi ne masa ba yake ne ofis san ba yazo ina neman shi yau din cikin daren da ya zo ko da wai za a tsada shi to amma ba makara ba har yanzu za a iya samun wasu a ji a samu mai martaba a mutunta shi a girmama shi girman da Allah ya bashi a bashi shi kenan magana ta wuce wannan ba shi ake kira nasiha ba in zo in wura da su yi ce shi wannan mai martaban namu yana kallon mu muna da shan wahala za zafi ya zo an wa ya sa ka ba haka ake nasiha ba shi ne shi ya fara kawo maka nasihatun minni ila ikwani an nasiha minni daga gare ni ni tun da ya ce ni yana nufin shi mutum kenan ba Allah ba domin da Allah ne sai ya ce nasihatun min rabb ila ibadi ko shi nasihatun min rabb ila ibadi sai shau bai ce haka ba sai ya ce nasihatun minni ni ibrahima ni mutum ila ikwani zuwa ga ƴan uwana indicating din cewa shi mutum ne zuwa ga ƴan uwana daga nan wurin kuma za mu tattauna matsala mafi girma da mafi yawancin mutane musamman 'yan dalika suke yi shin kuna ɗaukar wayan da ba 'yan dalika ba matsayin 'yan uwanku inda yanzu ga yawan da yake fara yanzu to sun imam shehu ne faɗa minni ila ikhwani su wane ne 'yan uwan shehun nan yace musulmai in je sunanka musulmi ba ruwan shehu kai dan shi'a ne kai dan izala ne kai dan kala kaza ne kai dan kai ko kai dan fada wutan in dai ka ce kai sunan ka musulmi shehu ya ce kai dan uwana ne tsakanin mu da Allah muna daukan sauran waɗanda ba fahimtar mu ɗaya da su ba a matsayin ƴan uwan bisa ka'ida na Allah da yake cewa innamal mu'minuna ikhwa ba ma yi abinda wasu ke yi kar ya dame ka na cewa in kai ba dan fahimtar su bane ba za su maka sallama ba a'a kai ba ruwanka dauke shi a matsayin dan uwa ka so ka wani Allah ne yace innamal mu'minuna ikhwa aqul muslim ala muslim khamsa ko sitta a wani riwaya daga cikin ya maka sallama in ka maka sallama ya ansa in ya yi maka ka amsa ba bai na son yin magana masha Allah shi kenan kun farka wajiban barkan ka duba haɗari mai da'awan cewa shi yana bin sunna shi ne zai karya doka ta annan muhammadu kuma ya ce yana bin sunna tsakani da Allah to da ka ku ku sauke wajiban ku sauke wajiban ku yau Allah ya saka da ne baba ya ce an sauke to a ci gaba da saukewa a ci gaba da saukewa a ci gaba da saukewa duk wanda ka yi masa sallama ya ji ansawa to ya yi zunubi ya kai da umarni na Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah subhanahu wa ta'ala ne yake faɗa a cikin alqur'ani mai girma yake cewa wa idza hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu umirni wa idza hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu umarni bi ahsana minha da mafi alherin gaisuwan da aka maka auru tuha ko ko kamar yadda kusan kusan sallamar da aka maka ma'ana idan mutum ya ce maka assalamu alaikum ana son kai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah in ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ana son ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh in ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh maghfiratuhu wa ridwan in duk ba za ka iya wannan ba Allah ya ce auki ko ka bayar masa to kaga daga nan gaban za mu gano cewa mu da muke cewa mu ɗan dariƙa ne kuma masoya shehu Ibrahim din nan ashe ba ma aiki da karantarwa ba ma ɗaukan wasu a matsayin ƴan uwanmu musulmai a matsayin ƴan uwanmu kamar yadda alƙur'ani ya faɗa innamal mu'minuna ikhwa in har akwai wani wanda kake masa wani gani gani cewa ba dan uwanka bane to ka saba wa karantarwar alqur'ani ka saba wa karantarwar mashuhud wannan fiyan da shi yake yi menene yake dan hankalin ɗan uwan shi musulmai yace faltamsiku tariqata tijani firiku da tariqar shehu Ahmad Tijani ku zo ku karɓa tariqar shehu Ahmad Tijani me yasa saboda lokaci ya riga ya yi dan za mu tsaya alhamdulillah an yi mu alhamdulillah alhamdulillah abinda muka faɗa dai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bar lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ce mana mako mai kyau ma ƙara dan komawa kan domin dole za mu tsebe ta menene ɗabi'ar ba sunna Allah ya kan mako mai zuwa za mu dawo da wannan sunan ahlul bait din mu da ƙara tattaunawa menene ɗabi'a domin abin da wasu ke yi yanzu ba ɗabi'a bane manzon Allah ya ce kullu haqqa walau ala nafsi ka faɗa gaskiya ko da ko in haka walau murra ko ka faɗa gaskiya ko mai dacin ta abinda wasu ke yi yanzu ba dari ta suke yi Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu tashi kan wai menene dari kan nan ne za mu tattauna illa dama kowane baiki da kuke ya faɗa to za mu rika dan dauka haka muna dan tattaunawa da yan uwa domin mu kara ne fahimtar shi wannan abin da yake ne na tabbatar dai zuwa yanzu kowa ya fahimci cewa shi wannan ba Allah bane to ko kowa ya fahimta to alhamdulillah to a hankali za mu tsaya tafiya kar ka damu cewa ba ma yin sauri ba saurin bane muhimmanci fahimta shi ne babban abin da ya fi muhimmanci ruwa ladam za ka iya zuwa wurin wani malami za ka iya saukewa yau ko gobe amma mu ba irin wannan karatun muke so a yi ba irin karatun da yara suke kira bazu ko ba ba irin shi zamu yi ba ina karatu ne da wani usulubi fes a leda muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci kan abin ko in akwai mai tambaya daya biyu sai ya tambaya an babu za mu yi sallah ko ko da za a kira sallah sun nabu to za a kira sallah bayan nan an ce za a kira sallah ne ko ko za ku zora ga wasu kunna ai da an kira sallah an kira sallah sannan sai sai sai sai an tambaye ina ko kuma to ba an da to bismillah ko fara وعليكم السلام ورحمة الله بسم الله akan mace to Allah ya sa aha Allah eh eh kai ta addu'a Allah ya kai ka lahira kai kallon yadda Allah zai mallaka kawai kai ta addu'a eh kai ta addu'a kawai Allah ya kai ka lahiran nan sa kuma kai kyawawan ayyuka sai kallon yadda Allah zai yawwa wannan shine an san ai an san kai kawai mai sauki ne ake wa alaikum assalam sai sai ma barka shi kenan kai ka sauke wajibanka ya kwasa zunubi ya kwasa zunubi mai yawan gaske ya saba umarnin Allah subhanahu wata'ala ya saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanda ya saba umarnin Allah ko ya saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya gaya mana inda zai yi shi فليحذر الذين يخالفون عن أمره أو عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ko ko azaba mai radadi ta same su fitinan nan za ta yi zama a nan duniya ko sai ka ga Allah ya kare mu Allah ya ji ko sai ga an kama mutum yana lalata da matan wani ko ba ku taba gani ba a to ai fitinan kenan ai ko ko Allah ya jarabce ka da wani yaro fitinan ne ke ta jawo maka rigima fitina dama Allah ya faɗa inna ma amwalukum wa auladukum fitna sai wurgo maka bismillah da cikin wayan nan sai a ta wahala Allah ya kare mu Allah ya tsare ai da sallan gawa ba sai kun sai maza za su yi ba in kuma kana da nasin da yake sai maza ne to za ka iya kawo amma babu wani hadisi ko wata aya ta ayyuki cewa ga wa'inda kawai za su yi masa sallah ka gani ko wannan ya ga wani karatun lokacin da ya riga ya zo ko kana labarin san da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wa fati da wani wasu sallah to zai zama a sanin ne kowa ya je ko a faɗa kawai yawa ba ya ce a faɗa zuwa lokaci na tafiya yawa ba wanda suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sallah nau'ukan nau'ukan halittu guda hudu ne halittu na ce halittu na farko su ne mala'iku su suka fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sallah halittu na biyu shine mazaji individual kowa ya shiga yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallah amma sallan ba wacce ake cewa Allahumma ghfir lahu warhamhu bane ba ita akan manzon Allah ba me san ya ga yadda aka yi manzon Allah sallah ya je ya karanta muwadda ko musamman sharhin da tanwirin ha tanwirul hawali ka je karanta wannan za ga yadda aka yi manzon Allah sallah kowa zai shigo ne ya yi sallarsa amma wa da Allah wa rasul lahu wa rahu shi ba haka ake ba an kawo abubuwan da aka fara lokacin da ake wani sallah bayan maza sun fita sai mata suka shigo su ma suka manzan Allah sallah bayan sun fita su ne nawa yanzu su ne na uku sai kamfani na ƙarfi su ne yara aka ce su ma su shiga nan albarka ake shafa mana su ma su je su yi sallah saboda ka tunda an yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka dan da zaka ce ba mata ba za su fito za su fito amma za su tsaya daga baya matsalar da kake kokarin ka tattauna ta shine matsalar shin mata za su iya bin gawa zuwa makabarta shine matsalar da malamai ake tattaunawa wasu malamai suka ce za su iya zuwa wasu malamai suka ce a ba za su iya zuwa ba saboda ba sa iya mallakar zuciyarsu da san ga an ɗauko baban nasu za a sa a makwancin da za su fara yi bari bayan an gama birna baban sai a kai su kuma sai su je makabartan a nuna musu kabarin su mai iyayensu addu'a me yasa ga hadisin na na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta kasance tana zuwa ziyaran dan uwanta Abdulrahman sai ta je kabarin kanin dan uwanta Abdurrahman ta ziyarce shi ta yi masa addu'a saboda ka ba wani dama ne kawai su za su tsaya a baya ne su suka tsaya a baya sai su yi sallan su kamar yadda maza ba su mawara su da su jantin maza ba zai kuma zaman su tsakanin da maza akwai tazara da su wannan shine abin da ni na kiyaye sai da mun kasan kogi ne da yawa wallahu ta'ala ala almajirinka to game da wazifa dan wa bai na tambayar wazifa ban ma zo kan wazifan ba a saurara ci gaba ci gaba Allahu akbar Allahu akbar za ka maimaita abin da ba ka samu ba ba sai ka faro daga afirka ba na wajen man da bila ila ila wani ayyuka domin ka fita shi talatin an gani sai ka la lissafi hamsin dinka sai ka kirga kuma la ilaha illallah wannan guda nawa ka samu sai ka dasa daga nan shi ke nan na ɗauka ma za ka yi tambaya ne akan shin mutum sai ya ƙara karanta fatiha ko ya yi kaza ko ya yi kaza na ɗauka shi za ka yi tambaya Allah ya ji mana اللهم اجعلنا من سلوات امنا واجعلنا شر ما همنا وغمنا وعلى الايمان الكامل والسداد والسنه توفنا وانت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ولائمة المسلمين الاحياء منهم والاموات اللهم لا توفي لمن بنى الله صلى الله عليه وسلم ما كارا ولمن لا فيها الله كارا ولمن لا فيها الله كأفضل ذريانته Allah ka lura da su dan alƙawar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba su kama masa Allah subhanahu wa ta'ala ya kara musu jagoranci Allah ya zauna da wannan gari lafiya Allah ya zauna da wannan gari lafiya dukkanin abin da zai taso ya tada hankalin mutane dare ko rana Allah subhanahu wa ta'ala ya mana maganin sa ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kowa cikin hanji kowa cikin sana'ar sa Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana buɗi kowa da bukatun sana'ar gidi wurin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana marasa lafiyan mu gida da asibiti da wanda suke dauke da shi a dukkanin su Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya mai martaba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara masa jagoranci Allah ya bashi ikon yi wa mutanen sa adalci Allah ya bashi ikon yi wa mutanen sa adalci dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya karbabe shi kan dukkanin abin da zai zama to shi gaba ga al'ummar sa dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fatiha salatul fati بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الميزان العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين